الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami abdulsalam bali littafi mai suna tsariƙus salihin ila rabbil alamin hanya ta nagartattun bayi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda wani littafi ne wanda muka fara yau za mu yi darasi na goma a cikin wannan littafi wanda malam ya tattara fadaloli da darajoji da ladaddaki da ake samu game da ibada da muke yi ta yau da gobe sahe da rana na kowane lokaci wanda abu ne mai kyau musan abin da ya inganta wanda ya tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan ibadu da muke yi maimakon mu ringa lalibe a kan wasu maganganu wa'anda ba su da inganci ko kuma ba su da asali a addini to malam ya kokarin tattara mana hadisai ingantattu wanda suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi bayanin fadala da daraja ga dukkanin dangin ibadu da muke yi ne da gobe inda muka fara tun daga magana akan tsarki yanzu muna cikin sallah har ya yau malam sai bude wani babi sai ke cewa fadlus salat fi sahara fadala ta yin sallah a sahara ina ka ce sahara yana magana akan wajen da yake daji babu kowa ka tashi ka yi sallah kai kadai ba mai ganin ka sai ubangijinka to daga cikin fadala ta yin haka akwai kiran sallah irin wannan wuri idan ka samu kanka kenan ko da balaguro ya kama mutum yana tahiya cikin daji idan ya tsaya sunna ne kai kiran sallah to kana kuma kai sallar da za ka yi a wannan lokaci domin yin wannan sallah akwai fadaloli a ciki tun daga kiran sallah har ita sallar baki daya shine malam zai kama na a cikin wannan babi insha Allah ta'ala sai ce rawan nasa'i wa sahahahu al-albani an uqba bin amir qal sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul ya'jabu rabbuka min ra'i ghanam fi ra'si shaziyyati al-jabal yu'adhdhinu bis-salat wa yusalli فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة مالا yake cewa imam an-nasa'i ya rawaito hadisi yake cewa uqba bin amir ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa ya ƙulu ya ajabu rabbuka min ra'i ghanam ubangijinka yana mamaki min ra'i ghanam na daga makiyayi na dabbobi fi ra'ati shaziyyatil jabal a saman ƙololuwar duwatsuna yu'addilu bi salat ya tashi ya kiran sallah wa yusalli sannan kuma ya salli fa yaqul Allahu azza wa jal sai Allah madaukakin sarki ya ce unzuru ila abdi hada ku diba ku ga wannan bawa nawa yu'addil yana kiran sallah wa yuqimu salat ya tashi ya tsaye da sallah ya khafu minni ba dan wani abu yayi haka ba tsoro na ne ke to don haka ad ghafartu li abdi dalilin haka na gafarta ma bawana wa adkhaltuhu aljanna kuma na sanya shi gidan aljanna wannan hadisi yana nuna mana yana daga cikin abubuwa da suke gadar ma da mutum matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne keɓancewa tsakaninka da Ubangijinka kai kaɗai ka yi ibada wadda babu wanda ya san kayi abu ne mai ɗaukata da jabawa shi ne malamai suke cewa keɓantuwa tsakaninka da Ubangiji yana da kyau bawa ya ringa samar ma kanshi irin wannan lokaci lokaci zuwa lokaci wata rana ka ce bance daga kai sai ubangijinka kamar kana ma wani magana wanda yake gabanka kai aka waɗi duk abin da kake ji a ranka na matsaloli dama ya san da su amma ka furta ka yi bayani ka yi jaje ka yi magiya ka roƙa to Allah subhanahu wata'ala zai amshi roƙanka kuma zai ɗauka darajarka Allah subhanahu wata'ala yana son ya kasance mutum ya yi ibada mai cikakke ikhlasi shi yasa magabata suke kokarin boyewa lokaci zuwa lokaci a dukkanin ibada da suke yi sai su ringa boyewa domin gabatar da ita wannan ibada wani zaka samu in karatun qur'ani yake in yazo wani yazo sai ya rihe qur'anin sai aji in sallah yake in dai ta nafila ce zai yi kokarin kiyayewa kar wani ya sani haka aka rawato daga wanda daga cikin magabata matar shi ta ce shekara da shekaru yana azumi amma ita ba ta sani ita dai ta lura cewa iya daga cikin ɗabi'ar shi in ta ajiye abinci da rana wani lokaci sai da dare ake ci ita ta ɗauka haka ne a shi ba ta sani ba azumi ne yake ita kanta ɓoye mata kenan ka ga ɓoyewa domin a yi ibada abu ne wanda yake ɗauka daraja sosai to wannan bawan Allah manzala sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin me yin irin wannan hali daga shi sai ubangijin shi ba sai ya ga mutane zai ibada ba ba sai dan yana tsoron wani abu zai ibada ba kawai zai ibada saboda Allah ne to Allah subhanahu wataala yana kallon wannan ibada kuma hallau zai gafarta ma me yin irin haka kuma zai sanya shi gidan aljanna sai ma da yake cewa fadru salatun nafila fil bait fadala tsayin sallah ta nafila a gida yace albaitul ladhi la yusalla fihi kal qabr gidan da ba a yin sallah a ciki kai ka ce kabari ne gidan da ba a yin sallah kenan kada ya kasance gidajenmu babu wata ibada da muke a cikin wannan gidaje kawai in za mu ibada bakin ta masallaci yana da kyau a cikin gidajenmu mu ware wani kaso na ibadu na nafiloli da za mu ringa yi ya kasance a gida za mu ringa yin su sai ce fa fi sahihaini an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wa sallam qal ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura hadisi ne muttafaqun alai yace ibn umar ya rawaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku sanya wani bangare na sallolinku a cikin gidaje wala tattakhiduha qubura kada ku dauki wannan gidajen naku a matsayin kabari kamar makabarta ya kasance ana raya gida da wani yanki na nafiloli da za a ranga yi a gida hadisi na gaba zai ƙara fitar mana da wannan magana sai yake cewa salatun nafila fil baiti tunirahu sallah a ciki sallah ta nafila a gida tana haskaka gidan روى مسلم عن جابر قال جابر بن عبد الله كتوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة إذن أينكم يسلش بمعنى أمسلاتي في مسجده أمسلاتي يتي فليجعل لبيته نصيبا to ya sanya ma gidan shi wani kaso na wannan sallah min salatihi kenan ko sai ce fa inna allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira yace saboda Allah subhanahu wataala zai sanya alkhairi ta sababin wannan sallar da zai ringa yi a cikin gida kenan a cikin gida idan mun yi sallolin mu na farilla a masallaci a gida ya kasance akwai sallolin zamanin dai min babil fa'ida salatul isha sallata isha idan makare ta kai tsaye muna zuwa gida sai muka yi raka a hudu wadda babu ta hiya tsakaninta bi mana muka yi raka a hudu za mu yi a jere amma ba ma yin ta hiya tsakanin raka'o'in guda biyu hadisi ya inganta ladan hajji da umara za a baka ladan hajji da umara umara a girago? ajiz ya inganta akan wannan idan ka kare sallar isha'i ka te gida kai raka a hudu kowace raka a fatiha da sura fatiha da sura kai ka kai sallama hudu kawai shi ke idan bayan sallar isha'i wa mubasharatan a ko a bayyana ko a asirce na fila ce ita bata da wannan ka'ide hadisan malamai sun dinga maganganu a kansu amma daga baya malamai sun tabbatar da ingancin hadisi hadisi ne mai kyau ya samu shawahid wannan gara fasa ce ba karama mu ringa kokarin cin riba insha Allah kenan kaga gida ya samu wani kaso na musamman yace salatun nafila fil bait hayatun liqubuli ahlihi sallah ta nafila a gida rayuwa ce ga zukata na wannan gida sallayin nafila a gida yace fi sahihai haka a cikin bukhari da muslim an abi musa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala yace masalul baitil ladhi yudhkaru allah fihi kwatankwacin gidan da ake ambatan Allah a cikin shi walbaitin ladi la yuzkaru Allah fihi matsalul hayyi wal mayit kwatankwacin shi kamar gidan da ake yin ambatan Allah a ciki da wanda ba ambatan Allah a ciki kamar matacce da rayin kenan duk gidan da ake yawan ambatan Allah a ciki ake karatun Qur'ani ake sallah a ciki wannan gida matsayin raye ce idan aka gama shi da gidan da ba a wannan kenan mu ringa kokarin ware ma gidajenmu wani kaso na ibada yace salatun nafila fil bait salatun nafila wani wuri da mai kurjini kana shigowa wasu maganganu ma baka iya a ciki to matakar mutum yana zama a masallaci ba zai guce ba yana samun addu'a ta mala'iku sai ma ne yace al mala'ikatu tad'u liman yajlis fil masjid ba'da salat hallo sai sake mimita wannan hadisi sai yake cewa mala'ikai suna addu'a wannan hadisi ya sashi a matsayin shaida akan cewa zaman ka a masallaci kahin wata sallah ta zo kamar sallah kake wannan kuma nabi sai yace mala'ikai suna ma mutum addu'a matakar yana zamna a wurin da yake sai kawo wannan hadisin sai ce rawa muslim an abi huraira muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ƙara mashi yarda abu huraira yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal mala'ikata tusalli ala ahdikum ma dama fi majlisihi yace mala'ikai suna addu'a ga ɗayanku matukar yana wannan majlisin nashi suna cewa Allahumma zufir lahu Allahumma rahamhu Allah ka gafarta mashi Allah ka ji kanshi malam yuhdith matakar bai yi ba wani abu da zai karya mashi arwalla wa ahadukum fi salatin ma kanat salatu tahbisuhu kuma wannan zaman da mutum yake yi a masallaci kamar yana cikin sallah ne matakar sallah ita sai da shi kenan kaga wannan yana mana magana akan bambancin niyya idan wani ne kuka yi alkawali da shi cewa za ku gama anan masallaci bayan sallah sai ka zamna kake jiran shi to ni ya ka ba jiran sallah wani gaci jiran kuɗi ne kake ko jiran wata jira kake wannan ba ka samu wannan fadalan ba amma in sallah ce kawai kake jira ita kadai kake jira ko kuma karatu ka tsaya kake yi har zuwa a yi sallah to kwana ka tashi to zaka samu wannan addu'a ta malaiku amma wani uzuri da wanda zaka samu ba sai ce rawar bukhari عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أهدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه abu hurairah ya sake rawaito hadisi ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam mala'ikai suna addu'a ga ɗayan ku matukar yana wannan inda ya sallai yana wannan wuri yace malam yuhdith matukar wani abu bai tara shi ba na karewa arwalla suna ce mishi Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu mala'iku suna cewa Allah ka gafarta mi Allah ka jikan shi haka musulmi ruwaya daga Abu Hurairah shi ma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu al-abdu fi salatin ma kana fi musallahu bawa ba zai gushe ba yana cikin sallah matakar yana wannan wurin da ya sallah yantaziru salat yana jiran sallah wa taqulu al malaika malaikai suna cewa allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu suna cewa ya Allah ka gafarta min ya Allah ka ji kanshi hatta yansarifa har sai ya tashi daga wannan wuri nashi aw yuhdith ko kuma wani abu ne karewa arwalla ya kama shi qultu ma yuhdith eh wani yake tambaya Abu Hurairah menene yake sawa mutum abu da yake yake tambayin manzala sallallahu alaihi wasallam me yake sawa mutum arwalar tashi da karewa me ake nihi anan sai yake cewa yafsu aw yadrit misali ko yayi iska ko kuma bawli ya kawo mutum duka ɗayan su in ya kama mutum ya huta ya sake arwala to kamar ya huta daga cikin wanda suke da samun wannan fadala amma matakar baka samu ba wannan uzurin kana zamni har lokacin sallah ya to kamar kana cikin sallah ne ko mala'iku suna maka addu'a sai ce rawal bukhari an humayd qal su'il anas humayd yake cewa an tambaye anas hal ittakhadha an-nabiyyu khataman qala akhara laylatan salatan salat al-isha ila shatr al-layl ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيد خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيد خاتمه tambaye shi aka yi shin annabi yana da zobe zai tambaye da aka ma'anas shi kuma dan ya ba da amsa sai gaya mishi wani abu da ya faru ma wanda har yana tuna lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam da ya tun karo shi cikin dare saboda hasken zoben yake ganin hasken yake cewa halittaka da nabi khataman annabi yana da zobe sai yake ce mai asara lailatar salatar isha wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta da sallar ta isha ba a lokacin da suka saba yin ta ba misali mu yanzu muna yin sallar isha'i bayan magariba da awa guda to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sanya sai ƙara daga wannan lokaci da aka saba ila shaɗarin lai har zuwa can dare ba a kira sallah sai mutane suka dinga taya gida suka ce an kiran sallah sun mutu misali aka yi tunan sha ɗaya yanzu misali aka yi sallar isha sha ɗaya a wani wuri ka ji magana to ka gani wata ramar zo sallar da sallar ya yi haka ya bari ya can dare tukwana ya hutu sun ma'akbala alaina bi waje su kuma suna zaune a masallaci suna jira sai ana sai ke cewa sai tun karo mu da huskar shi huskar manzala sallallahu alaihi wasallam ba irin huskar kowa bace haskenta ba irin hasken na kowa bane shi wata halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala wadda aka yi ta ba ta da aibu ko guda shi yasa ake cewa malamai suke cewa annabi Yusuf ya kasance mai kyan duniya ne kafin manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya ya samu wannan fadala amma da annabi ya zo sai shahi kowa ce khuliqta mubarri'an min kulli aibin ka annaka qad khuliqta kama tasha'u sai yake cewa fa ka anni anzuru ila wabisi khatamihi yace kamar ina ganin hasken zoban shi lokacin da ya tunkaro kamar yana tunkaro su kuma zoban yana haske yace qala sai yake cewa innan nasa qad sallu mutane sun yi qad sallu wa namu wa innakum lam tazalu fi salati yake ta mutane da suka yi sallah wasu sai suka yi barci da suka yi sallar magarba sai suka yi barcin su ko kuma kuka ki yin barcin kuma kuka ki tafiya gida kuka zamna kuke jiran sallah wa innakum lam tazalu fi salati yace to ku wannan zaman da kuke kusani ba ku gushe ba kuna cikin sallah man tazartumuha matakar kuna jiranta qala fa ka'anni anzuru ila wabisi khatim yace kamar ina ganin hasken zoben shi kaga wannan muhallu shahid anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da sa'anas cewa wannan zaman da suka yi da su da wanda yake sallah da daya duk ladan da ake rubuta ma wanda yake sallah su ma an an ci gaba da rubuta musu duk lokacin da mutum yake jiran sallah yana cikin wannan albarka da wannan lada sai ce man jalasa ba da salatin yantaziru ukura ba Allahu bihil mala'ika wanda ya zamna bayan sallah yana jiran wata ba Allahu bihil mala'ika Allah subhanahu wata'ala zai ringa alfahari da shi tsakanin mala'iku ya ringa nuna masa ya ce ku kalli bawana abin da yake yi rawa ibn maja wa sahahu al-albani an abdullahi bin amr qala yake cewa sallaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-maghriba yace mun yi sallar maghriba tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam faraja man raja huwa so koma wa aqaba man aqaba wasu kuma suka zauna faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yazo musri'an yana gaugawa qad hafazahu an-nafs wa qad hasara an rukubatayhi gaugawa da yake kana gane cewa kamar hadda abin lonan cicika na na gaugawa da ake yi kuma hede tattare izar din shi me izar kamar wannan zanin da suke darmawa mai ruwan abu mayafi da suke sawa laraba na wannan lokaci to saboda ya ba shi dama ya yi tahiya mai sauki shi ne sai tattare shi to mazo salatu salam haka yi tun karo su iya sauki an kare magariba ne wasu sun tahiya su wasu kuma suna nan to shi yana gida huto wadda yake sai huto yana gaugawa har sai da ya daga izar din shi saboda ya samu ya yi gaugawa ya isko sahabbai ya gaya musu labarin da yake dauke da shi faqala abshiru sai ce albishirunku haka yace musu yace hadha rabbukum yace ga ubangijin ku nan abin da yake faruwa ne a lokacin yake ga musu yace qad fataha baban min abwabis sama ubangijin ku ya bude wata kofa daga cikin kohin sama yubahi bikumul malaika yana alfakari da ku tsakanin mala'iku yana nuna jin dadin shi cewa ga bayina yaqulu unzuru ila ibadi yana ce musu ku kalli bayina ƙadƙadau faridakan sun cika sun bayar sun yi wata farida sun ƙare ta wata sallah ta farilla ya ce wa humyan ta zuru na ukura kuma sun zamna suna jiran wata ta zo su yi kaga wannan ibada ta kai ibada ba wanda a cikin bayan dubinne wa'anda wani sallan ma ba da rame shi wannan musulmcin ma bai shiga ba wani in yaya wani ya ƙi gobe ba ta kama zuciyar ba amma ga wanda ta kama zuciyar shi in yayi wata zama zai yi ma yayi jira har sai wata ta zo ta kwana yi ta to Allah yana alfahari da irin wannan bawa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ke ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak sai qala inni a'lamu ma la ta'lamu وعلم, وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون Allah yake ce ma mala'iku, inni ja'ilun fil ardi khalifa, zan yi wata halitta wadda zan gadar mata da ƙasa, zan yi wasu halittu nawa ‘yan Adam kenan mutane. Sai mala'iku suke ce, to, ya Allah, a yanda aka ba da siffofin wa'annan mutane, a cikinsu akwai mutanen kirki kuma akwai na banza, akwai musulmai akwai mushirkai. akwai masu zub da jini akwai masu zalunci sai mala'iku suke cewa to ya Allah a taj'alu fiha man yufsidu fiha ya zaka dauki wannan kasa ka sanya a cikin ta wa'anda suke batanci da lalata a cikin wannan ƙasa wa yasfiku dima'a suna zub da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu kuma ga munan kullun tasbihi muke muna girmama ka su mamakin da suke kenan ga gashi Allah kana da wayi wanda kullun ba ta saba maka mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba saba ma Allah duk abin da Allah sa shi take amma ya suke mamaki yau ga sanan su suna bin Allah sau da ƙafa amma ga shi kuma an ce za a yi wata halitta wanda ita sabon Allah ma take kuma an ce za a halice su shi ne suke ce ma Allah ya za a halicci ya za a sanya a wannan ƙasa waɗanda za su zo su ringa batanci a sama sai Allah ya ce musu inni alam ma la ta'lamu ita ni na za da ku sani sai Allah ya halicci wasu abubuwa sai aka ce musu ku ba mu labarin menene wa'annan abubuwa wasu abubuwa aka halitta wannan saman ƙasa aka ce musu ku ba mu labari waɗin dami-dami ne wannan suka ce la ilma lana illa ma annabta mu mu san komai ba sai abin da ka san tau sai Allah ce musu to ya adamu anbi'uhum bi asma'i kai annabi adam ga ya musu ne wa annabi annabi adam kawai ya ga musu wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne kaga anan ya akai a nuna musu bambanci tsakai shi yasa malamai suke ta yawan tattaunawa wai tsakanin mutum da mala'ika wanne hi daraja tsakanin mutum da mala'ika wanne hi daraja sai aka raba gardama tsakanin wa'anda wanne ya ɗauki wannan ɓangare wanne ya ɗauki wannan ɓangare sai aka ce idan aka yi jumla ta mutane wanda ke da kwai na kirki da raban za a ciki da aka yi jumla ta mala'iku sai a ce mala'iku sun yi amma idan aka ɗauku ɗaiɗaiku na cikin mutane misali aka ɗauki sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ɗauki sa annabi Ibrahim aka ɗauki dai annabawa to su kuma ba su da sa'a a cikin mala'iku haka su ma mala'ikun ai tsakanin su martaba martaba ne mala'ika Jibril ai shine babba Allah subhanahu wataala yake cewa innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin inda zil arshi makini ya ce mutsa'in amma amini wa masu sahibukun bi majanun mala'ika jibril ke Allah subhanahu wata'ala ya yi shi a wannan ayoyi ya ce inna hula ƙaunar rasulun kare mala'ika jibril mala'ika ne babba mai karamci bi kowatin mai ƙarfi inda zil arshi makini shi a gindin al'arshin ubangiji yake kuma mutsa'in ne tamma amin ya ce kuma hannu shi kin abin ma biyayya ne mala'iku saura gabaki ɗaya biyayya suke mushi shi ne ma rishan ɗinsu samma amin kuma sannan shi ɗin amintacce ne na Allah malamai suka ce shi mala'ika jibril shi ma a dalilin zawa manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani ya sauka ya samu tabbacin cewa shi waye a wajen Allah saboda Allah ya bayyana matsayin shi a cikin wannan aya haka in ka koma cikin suratul qadr da Allah yake cewa a ranar lailatul qadr sai yake tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha sai yace mala'iku suna sabka kuma sai yace war ruhu fiha sai wari annan sai wari mala'ika jibril sai yace war ruhu fiha da mala'ika jibril in aka ce tanazzalul mala'ika mala'iku suna sabka a wannan dare ya isa mala'ika jibril ya ce amma saboda girman shi sai aka ware shi sai aka ce war ruhu fiha hallo da shi mala'ika jibril mala'ika jibril babban mala'ika ne fiffiken shi 600 ne duk daya sai to kare gabas da yamma duk da girma gare shi ba na mamaki mazala sallallahu alaihi wasallam so biya na ganin shi ya gane shi lokacin da ya fara kama shi wahayi ya fara da ya zo mishi da ikra bismi rabbikal ladzi khalaq ranar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoro haka nan kuma dare na isra'i da mi'raj a wannan dare ma malaka jibril haka yasa dare sifar shi to Allah subhanahu wata'ala tsakanin wannan mala'iku wanda da suke ganin ya za a kawo za za a yi halitta ta mutane masu yin kaza masu yin kaza to Allah subhanahu wata'ala ya ce musu ku kalli wannan bayin nawa ku kalli wasu gasu nan a masallaci sun kare sallah mu suna jiran wata sallah saboda tsoro na da suke yace intizaru salat ribatun fi sabilillah jiran sallah ribat ne saboda Allah me ribat shine sentinel me sentinel ana jiran a- ana rigima da abokan gaba a tura ka baki iyaka da abokan gaban ko ku je ku tsaya a nan saboda ka a kawo hari a zambacin musulmi to wanda ya je wannan tsayuwa saboda Allah ta riba darajar shi ba karamar daraja bace a wajen Allah to dalilin wannan aka ce mai jiran sallah kai ka ce wanda yake tsaron iyaka ne na musulmi shi nake cewa rawa muslim an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala muslim yayi ruwaya daga abu huraira yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataaya shin bazan sanar da ku ba abin da yake kankare ma mutun zanubai wa yarfa'u biha daraja wa yarfa'u bihi darajat kuma yake daukaka ma mutun darajar shi manzala sallallahu alaihi wasallam yake tambaya shin bazan sanar da ku ba abin da zai daukaka darajarka kuma ya kankare ma zanubanka qalu bala ya rasulullah suka ce kwarai ko muna so mu sani ya ma'aikin Allah sai yake ce musu isbahul wudu fil makari alal makari kautata arwalla a lokacin da ba a so ruwa ya taba jiki ana tsananin sanyi kai kuma ba kayo ruwa sai ruwan tulu ko ruwan randa babu yanda za a yi arwallan nan dole sai da wannan za a yi baka samu dama ba ka dafa ruwan ka tsawon kai arwallai amma a haka ka daure ka yi arwalla kuma cikakka arwalla wadda babu ƙwanja a ciki abu a wanke wani wuri ba a wanke wani wuri ka wanke ta ka yi da kyau to wanda yake wannan bai yi abin banza ba Allah na gani ko kuma ka ji wani ciwo baka so wurin ruwa ya taba kana jin zafi amma in ruwan ya taba ba matsala bane ba bai iya zama maka matsala haka a ciwon naka amma baka so wurin ruwa ya taba sai kake kokarin kai dai ko shawa ne wurin kai to irin wa'annan lokacin da mutum bai so ruwa ya taba shi amma duk da wanda yake dagewa ya arwala to Allah subhanahu wataala yana kankare wa zanubai kuma yana dauka darajar ka dalilin ma da abin da muke yi Allah subhanahu wataala yana gani yace wa kasratul khuta ila al masajid da yawan taku zuwa ga masallaci wa intizaru salati ba'da as-salati da jiran sallah bayan sallah ya ce fazalikumar riba wannan shi ake ce ma riba jiran sallah bayan wata sallah an kare sallar magarba ka yi jiran sallar ishai wannan shi ne dai mai sauki a cikin salloli amma misali an kare sallar azuwar ka yi jiran la'asar wannan zai wuya an tsari bari asuba waye zai zama a masallaci tun daga asuba a azuwar wasani ko a harami a azumi shi ma ko eh irin wannan amma haka dai amma dai bi sauki ne wanda zamu samu wannan fadala tsakanin magarwa da isha an kare magarwa kawai mu zama a masallaci ya karatu ya karatu in ana karatu mu saurara in salloli zamu ta in azkar zamu ta yi ta yi har lokacin isha awa guda ce zamu samu fadala mai yawa a wajen Allah yace rawa Abu Ya'la وصهاه الألباني عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وإيمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا علي بن أبي طالب يكتوى منذ صلى الله عليه وسلم ينا فتايتي إسباغ الوضوء على المكاره yin arwalla kyautata ta a yi ta da kyau a lokacin da ba a so ruwa ya taba jiki wa imanul aqdami ila masajid da yawan taku zuwa ga masallaci wa intizaru salati ba'da salat da jiran sallah bayan wata sallah yaghsilu al-khataaya ghaslan yana wanke zinubai wankewa aiki ne mai ya kankare ma mutun zinubai dama kuma sune babban tashin hankalin bawa in suka mai yawa komi ma yana iya samun shi komi ma yana iya samun shi yawan zanubai yawan zanubai bala'i shi sa ibn al-qayyim da jawzi ya littafi mai suna adda'u wa dawa cuta da magani mafi yawan abin da ya zana a cikin littafin shine kawai saban Allah duk wani tashin hankali na cikin saban Allah damuwa ce ka tana mai kai abubuwa baka ganin kan gadansu ka bincike kanka ban da jarabawa amma mafi yawan gurɓacewar rayuwa ka rasa tirin dawa mafi yawa yana da sababi a baya wanda kuma wanda ya samu asali ne tun daga laihi na hari da annabi adam wanda annabi adam ne tun daga nan zamu fara daukan izina akan cewa zunubi bala'i annabi adam da aka ce mi wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin kada ku tinkaru wannan itace za ku kasance cikin azalumai fa waswasa lahum ash-shaytan shedan yazo musu waswasi liyubdiya lahum ma wuliya anhum min sawatihim فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين sai shaidan ya zo ke ce musu abin da yasa aka ce ka kuce wannan itace da kun ji wannan itace mala'ikai za ku zama kuma har abada ba ka da gidan aljanna ba to so ake a hudda kuma ba so ku zama mala'ikun shi yasa aka ce ka kuce da kun ji shikenan kun huce wajen kawai wannan wasu wasan ya zo musu sai suka je suka dauki itacen suka ci suna ci kayan da yake jikinsu gabaki ɗaya suka zubi suka zubo suka bayyana tsirara annan annabi adam kai tsaye ya koma zuwa ga Allah fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim annan annabi adam ya faɗi wasu kalmomi daga wajen ubangiji shi da Allah bashi shi ya nemi gafara ta ubangiji sai Allah ya mishi amma da aka da aka yahe mishi ya zama cikin ni'imar kayi laihi an yaye ma misali a wata fasa ce kake a ma'aikata sai ka aikata laihi da ka aikata laihi sai babban ya ce na yahewa amma kuma an maida ka filantar kai da kuma kai ne misali tirizori ka gani an yaye ma amma ni consequence ɗin wannan laifin da kai bai barka ba sai da ya biyo ka aka hudda ka daga inda kake jin daɗi a rayuwarka aka maida ka ƙasa ka ga shi ma annabi adam yana cikin jin daɗi cikin aljanna wadda za mu shigan ita ce shi ma shiga amma na aikata zunubin an yahe mai amma kuma yadda aka sako shi kenan kaga zunubi me yake mana daga cikin abin da yake mana bala'in da yake mana a rayuwa shine sabko mu daga inda Allah ya kai mu na ni'ima kenan kaga rashin yin shine zaman lahiya kiyaye shine zaman lahiya to haka dukkan wasu abubuwa an ka lura kuma ka ringa auna haka wani bawan Allah yana sai da zumuwa a duk garin babu mai arzikin shi a sai da zumuwa a zamanin dani tuluna tuluna yake da su yana ta turawa wurare daban-daban kawai wata rana sai ɓera ya faɗa cikin tulu guda ya mutu a ciki kuma haye wari da aka zo aka hudda da aka dawo sai aka rasa wani tulu ne innal baqara tashabaha alaina sai aka rasa wani tulu wannan tseren ya fada wanne za a zubda kuma ya tara su dubunnai arzikin nashi yace babu wata mafuta da in kai ma mutane su sha wannan abin aje mutane su mutu ya ce gara duka wannan tulun aje a zubda shi yin shahada aka ɗauke su duka aka je aka zubda aka tambaye shi wai ne ne ce kai kawai abin da zo mai areciya a kowane laihi da rama Allah nan da shekara goma sha ya ce tabbas ya ce ina ji a jikina wannan laihin mai biyo ne sakamakon shi ne na fara gani wani daga cikin bayan Allah shi kuma kawace ta aka yanki wata rashin lata kama shi aka tambaye shi ya aka yi yace yana ji a jikin shi wani zunubi ne wanda ba uba yake jira sakamakon shi ya gani a cikin kayan shi yace sai yanzu lokaci wannan duka menene kamar suna nuna mana kiyaye zunubi shine zaman lahiyarka ka je ka bangaro wani babban zunubin da inda za a bayyana ma shi baka yi dauka wannan zunubai ne da gobe su wannan dan adam dole ne ya yi su su ba a raba san dan adam saboda hadisi ma ya zo a kai yake cewa inda a ce halittar da Allah ma dan yan adam ba sa zunubi da mala'iku sun ishe shi to Allah yana son bawa da yake tuba kenan wannan zunuban ƙanana ƙanana da za a ringa yi ne mata gobe su wannan sun zama ɗabi'a ta ɗan adam duk yadda yake he yayi to in kai ka koma ga Allah ka tuba in kai ka koma ga Allah ka tuba Allah na yaya to amma ka ɗauko wani abin da kai da kanka ka san gigima ce to wataran wataran sai gani wannan abin ya rata kanka ana zaune lafiya ga wani abu ya faru wanda kawai in ka bibiya sababin wannan abin da kai na ba sai mu kokari Allah taimake mu dinga kiyaye kanmu daga duk abin da muka san wannan zanubi ne lafiya ma irin manyan zanubai kaba'ir da ake zance wannan mu kiyaye su kaba'ir mu kiyaye kaba'ir duk zanubin da kaji an ce an yi tsinuwa a kan shi duk zanubin da kaji an ce wuta za ku kiyaye shi ka zamna lafiya ka yi kokari bakin iyawarka rawa ibn majah wa sahu al-albani an abi sa'id al-khudri annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala adullukum ala ma yukaffiru Allah bihi al-khataaya wa yazidu bihi fi al-hasanat manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin bazan sanar da ku ba abin da yake kankare zanubai kuma yake kara ma mutun lada qalu bala ya rasulullah sai suka ce kware ya ma'aikin Allah sai ce isbagul wudu'i alal makari sautaka arwalla a lokacin da ba a so ruwa ya taba jiki wa kasaratul khuta ila al masajid da yawan taku zuwa masallaci wa intizaru salati ba'da salat da jiran sallah bayan wata sallah kaga wannan duka hadisi suna tabbatar da magana tun ta farko wanda sahabbai daban-daban suka rawaito cewa jiran sallah bayan wata sallah yana kankare zanubai kuma ya dauka daraja a wajen Allah da haka mu ringa kokarin kwatanta duka wannan abubuwan da muke bayani wanda ba suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da fadaloli da darajoji da ake samu a aikatawa to mun kokarin yi a hankali hankali ga abin ya zama jikin mu kuma kullum muna cikin wannan alkhairi Allah ya taimake mu kuma Allah ya karba ayyukan mu abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته